faslun Ashaq Abul Hassan Ash-Shazali yake cewa wannan fasali ne wa mustahabbat salati mustahabban sallah ababin da ana so mai sallah ya kasance yayi su rashin yin su ba zai bata sallah ba tazidu ala na fadilatan tana wuce fadaloli mustahabbai guda 30 al'ula ta farko qira'atul ma'mumi ma'al imami fi sirriyah karatun mamu tare da limami a raka'ar da ake surranta karatu shi ma a surrance ya karanta amma ba dole ne ka abin da zai karanta ya zo daidai da abin da limami yake karantawa ba saboda bai ma san me limami ya karanta ba kawai shi dai yayi karatu sannan a koyaushe ga limami ya yi rukuni ya yanke karatun da yake kawai sai ya yi rukuni shi ma kare shi sai ya karanta tasa karatu kare shi haka asaniyatu sunna mustahabi fadila ta biyu raful yadaini inda shuru'i fi takbiratul ihram faqat daga hannaye guda biyu wajen shiga cikin kabbaran harama kawai ma'ana banda wannan gun a malikiya ba a daga hannaye guda biyu shi yasa yake faqat din yuhasi bi imaman kibaihi sai kawo hannayen daidai da opposite din kafadunsa guda biyu ka'imatai ne suna tsaye cik hannayen wannan wannan mustahabi ne wanda idan ka duba raful mala na sa'adatul ana maulana shek ma'a ibrahim iyas ya rajjaha daga hannaye a wurare guda hudu saboda hadisai sun tabbata har al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari littafi su kusum ya rubuta akan wannan raf'ul yadaini sunan littafi rasul da daini na al-imam al-bukhari riwayoyi sun inganta ma'aiki alaihi salatu wasalam yana daga hannu a yayin kabbaran haramin yana daga hannu idan zai je ruku'i yana daga hannu idan zai dago daga ruku'i yana daga hannu idan zai je sujada waɗannan wurare al-imam al-sheikh ibrahim iyas ya rajjaha yinsu a cikin sallah kamar yadda ya rajjaha kabaru wanda a mashuhurin malikiya babu kabaru a mashuhurin malikiya abin da ya sa muka ce mashuhuri akwai riwaya ta kabaru a malikiya amma ba mashuhuri ba saboda malikiyan ibn qasim babu kabaru a ciki eh su ashhab da makamantan su rawaito kabaru amma ba mashuhurin malikiya bane gaban wannan ne irin su karanta bismillah kabaru daga hannaye guda biyu irin wayannan ababen da shi Maulana Sheikh Ibrahim ya ya nakasha su ilmiyan da riwayoyi da hadisi cikin littafin Rasul Malam wanda har littafin ya kawo nau'i na dajja da rudani da hayaniya har aka yi kashe kashe aka yi mu aka yi wanda abu ne wanda an riga ya an sani har akan wannan an daddaure wasu tijaniyawa an kokkore su an abu dai wanda tarihi yake nunawa da wanda wannan kadai ya yi shi maulana shi ibrahim ya fi daraja a kan ɗaukaka sunnar sunnar ma'aiki alaihi salatu wasalam wanda kuma wannan littafi na shi zai nuna mana cewa shi alam ne min alami sunna a duniya gaba ɗaya a zamaninsa domin haka ne abin mamaki shine a kaduna a wani markazi na yan izada suna sa wannan littafi suna karantawa to ina ma da duk yan izada suna irin wannan nau'i na insafi din kamar yadda mu ma ina ma muna da irin wannan nau'i na insafi in dai littafin ibnu qayyim ko kuma ibnu taymiya ya mana ba matsala a cikin masallatan mu karanta eh kowanne janibi ina ma da ana da wannan nau'i na adalci da insafi din da rigingimun nan da yawa ya ragu daga ciki yanzu misali kitabul ubudiyya na ibn taymiya ba abin da ya bambanta shi da jawahirul ma'ani ne su fanci ne san da a ciki wannan ra'ayoyi Allah yana sama yana wa duk babu a ciki za a iya sawa masallacin na karanta saboda ba ga wani abu daga cikin akilunsa da yake yaɗawa ba su fanci ne zalla su fana'i su waye duk da sun a ciki su junai su abu yazid da fustani ga yi nan tam gaba daya haka su kitabu istiqama nashi gwara gwara ma a ce ko madarin saliki na ibn qayyim jawziya wanda sufanci ne amma ya shigo da wasu abubuwa na ba kagan bara wannan saboda haka insafi abu ne wanda yake da muhimmi muhimmi sosai amma kaɗan ne cikin malamai ko ɗaliban ilimi wanda za ka same shi yana da insafi yanzu wani shi ibn taymiya duk abin da ya faɗa na gaskiya wajen su ibn taymiya kawai haka haka ne a cikin maganganun sa za ka ga wani magana zam ka ce ma shi Ahmad Tijani ne ya faɗi wannan magana Allah eh haka dan adam yake dama za ka same shi a kurakure amma wani lokaci ya burge ka sai ya burge ka to kamar wannan ne littafi ne muhimmi raful malam Allah subhanahu wa ta'ala gaba da isa ta musu alkhairi shine ce wa tatwil qira'ati fi subhi wa zuhr da tsawaita karatu a sallar asba da kuma azhar yana nufin karatu bayan sura a karatu bayan fatiha surar a tsawaita ta lakin fi subhi atwal amma ta sallar asba din ta fi tsawo wa taksiruha fi al-asr wal maghrib da gajarta a karatu a sallar la'asar da makaruba وتوسطها في الإشاء البكي تاوى أصل الإشاء وتطهير ركعة الثانية عن الأولى وكما تقيت ركعة تجو أكم ركعة تا تفرقو ركعة تجو دن تو أتقيت تا كدا تكي ركعة تفرقو تو أركو إن سجد تقومي تقومي نفسي وتكثير الجلوس الأول عن الثاني وكما تقيت zama na farko akan na biyu ma'ana na biyu ya fi zama na farko din tsawo wa qawlu rabbana wa lakal hamdu fadan rabbana wa lakal hamd wannan ma fadila ce mustahabi lil ma'amumi ga mamu inda qawli imami sami Allahu liman hamida yayin da limami sami Allahu liman hamida kamar yadda ya gabata wa lil fazzi ba'da ma yaqulu haka nan wanda yake sallah shi kadai idan ya ce sami Allahu liman hamida to sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu akwai riwayoyi ya zo Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya zo Allahumma rabbana lakal hamdu ba waudin saboda Allahumma din Allahumma da laka din sun zo insha'i ne aka aka cire waudin gaba daya akwai kuma riwaya riwaya rabbana wa lakal hamdu ba Allahumma din kowanne idan ka faɗa daidai ne riwayoyi ne da lafuzzuka daban-daban wa tasbihu fi ruku'i wa sujudi haka nan yin tasbihi a ruku'u da kuma sujjada an fi so cikin ruku'i din ka ce subhana rabbi subhana rabbi al-azim wa bihamdihi an fi so ana sujjada ka ce subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi kuma ana so akalla ka faɗe su so uku kowanne akalla maulana sai ibrahim ya fi ta cewa farkon zuwan safa da ya je da aka yi ruku'i kafin limami ya dago ya ce sai da ya yi tasbihi guda goma sha biyar limami bai dago ba da aka yi sujjada da aka yi sujjada a sujjada sai da ya yi tasbihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi guda goma sha biyar limamin bai dago ba wannan yana nuna ma tijaniyawa suna inganta sallah ne kuma alhamdulillah zuwan mu na bana ma da muka je haka ne sallah ne kyau ake marar ha'in a masallacin maulana sheikh ahmad tijani ga fafi nan ya je ya gani sallah ne kyau na tsatsai sai kun kusan minti ashirin ba ku ga musamman a ko na asafa mai kyau ake ingantawa wannan ita ce tijjaniya amma wani wata sallah din za ka gani dai a yi ta dai kawai wata sallar a sai dai a ce a yi ta kawai ta shi ne a nan ya ce in ka ɗago idan ka ɗago daga a nan yake cewa cikin sujjada da ruku'i za ka yi tasbihi والتأمين سرا هكذا ذاك في آمين السرنشي وهو قول آمين شين فدا آمين إذا لمن يشي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذاك في آمين بعد الفراغ من الفاتحة يشي بايا أنغا مكرات الفاتحة بالمد ذاك في آمين amin haka amin shine bilmati hamzan zaka ja ma tafsiri tare da tafsiri karka ce amin in ka sa shadda fi'ili ne ismul fa'ili ne shine wanda yazo a cikin farko farkon suratul maida wala amin albayt alharam dinnan ya kama yadda shi daga amma ya ummu fi'ili ne wannan kuma ismu fi'il amri ne ismu fi'il amri ne anan da yace ismul lahi ta'ala din kauli ne marshi cewa amin din sunan Allah ne yake ba sunan Allah bane a kaulin malaman lugha ka duba taj al-urus na al-imam al-jadidi al-murtada ka duba zai ce ma amin din ismu siril amr ne ma'anar sa shine istajib ka ansa shine ma'anar sa sannan kuma wa nunuhu wa nunuhu madmumatu ala nidai ma'ana akan wannan kaulin nasa kenan asalinsa a ya aminu ne aminu din sunan Allah ya aminu kaman ka ce ya Allah ne amma wannan kauli marjuhi ne ka koma da tafiyar lura ka gani za ka iya cewa amin za ka iya cewa amin ba ta duk wannan ta yi yi nishi shadda din wasu malaman dogon suna yin karin ba yini shi amin wasu kuma suna cewa lahaja ce ta wasu larabawa in wannan ya inganta da mutum tabbatar ba zai kasance wannan lahaja din ta haɗu da fi'ili ta haɗu da fi'ili na amina da muke magana a kansa sannan kuma ya dawo yake cewa a takdiru takdirinsa a wannan kaulin yace ya aminu istajib du'ana mana aminu din sunan Allah kaman ka ce ya Allah ka ansa addu'ar mu ne ka ansa addu'ar mu ne wala yu'minu al-ma'mum khalf al-imam fil jahriyya yace shi mamu ba zai ce amin ba a bayan limami a sallar ta ake bayyanawa illa idza sami'a qira'atuhu sai dai in yaji limamin yana cewa wa rabbi zalika na tambaya baka ji ba nan ba za ka faɗa ba wal kunutu haka nan kunutu wannan ma fadila ce mustahabi ne asalin al kunutu shine a tsananin biyayya biyayya da ta wuce oba da ake cewa kana ta ya kunutu shi yasa ake dangantawa zuwa ga mahaifi alaihi salatu wassalam ake danganta shi zuwa ga mahaifi kuma ake dangantawa Allah ɗin ba za ka ga an danganta fi'ilin kunuti ba ga ɗan adam sai mata mata saboda ishara ana so sai tsananin biyayya ga mijinta shi yasa yake fasali hatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hadda sai zuwa ga Allah wa man yaqunut min kunna lillahi wa rasulihi lillahi wa rasulihi wa qumu lillahi qanitida saboda biyayya ce wacce ta wuce oba ba a cewa mutum ya yi wa mutum hutu kawai a ƙur'ani ya zo wa mata ta yi wa mijinta tsananin wannan biyayya shi ne asali alkunutu ɗin fi subus fakat ana yin kunuti ne a sallan asuba kadai ba bid'a ba ce kamar yadda wasu suke faɗa a hadisi ne ingantacce arrabi bin anas ya rawaito daga Anas waɗanda suke ta ifanta hadisin kunuti na Anas bin Malik sun da cewa Arrabi din dan Anas ne haka suka dauka shi kuma Arrabi din almajirin Anas ne ba dan sa bane ma'ana shi Anas bin Malik yana da da ne suna Arrabi bin Anas yana da almajiri kuma mai suna Arrabi bin Anas kaga kenan sunan almajirinsa da sunan ɗansa ne ya zo ɗaya sannan kuma sun almajirin da ɗan nasa kowanne sunan babansa anas wannan shi ne yana ɗaya daga cikin rikice-rikicen da a harkar hadisi ka shiga ciki in ba ka yi jam'u turu ka tara a sami da turu hadisi ba za ka fayyace iskali ba albani cikin abin na ɗinsa sifatu salatin nabi da wasu littattafansa ya da ifanta hadis arrabi bin anas an anas yana zaton cewa arrabi din dan anas din ne shi kuma arrabi dan anas ba shi da riwaya a wajen babansa yana dan kankani ne tsitsi babansa ya rasu haka ba zai yi a ce ya ji wani hadisi a gun babansa ba to wanda ya zaci hakan shine ya dai fanta hadisi haka nan ibnu kayyim jawziya a cikin zadul ma'ad ibn kayyim al-jawziyya a cikin zadul ma'ad shi ma ya tafi haka to da muka yi bincike muka yi tafrijin turuk muka gano cewa wannan rabi din ba dan ana sahabin da ya rawaito hadisi a gun manzon Allah bane almajirin sa ne kufi fiqa da wannan hadisi ya kasance sahihi ba kura akai akan wannan ne na rubuta wata risala tanbihul gumri fi subuti kunuti sajin kenan eh a lokacin mun yi magana da waɗanda suka yi suka ce wannan hadisin da ifi ne na kalto magana albani na kalto magana ibn kayyim da tattauna dalilansu da maganganun da suka faɗo da kuma bayani akan gaskiyar abin da kuma shawahidin wannan hadisin da komai da komai saboda haka ba bidi ba bidi a bace ba bidi a bace mustahabi ne a gunmu sunna ce a gun shafiyawa kamar da al-Imam nawawi ya sahihanta wannan a cikin littafin al-Azkar cikin littafin al-Azkar lafazin kunutu da fuska ne daban-daban cikin lafuzukan ga wannan ita ce shahararriya a gun malikiya wa lafuzu lafazin sa wa huwa Allahumma kamar yadda ya gabata ya Allahu inna nasta'inuka mu muna neman taimakonka a cikin dukkan lamurukan shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna yin imani da kai wa natawakkalu alayka muna dogara a kanka cikin dukkan lamurukan wa nusli alayka alkhayra kullahu muna maka yabon muna maka yabon alkhairi gaba dayansa duk wani abin alkhairi abin naka ne shine biyadikal khairu kenan biyadikal khairu nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba ma butulce maka ba ma kin gode maka anan nakfuru din kufuru jiddu ne na ashkuru al-lughawi ba ash-shar'i ba ma'ana nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba ma kin gode maka saboda kufuru yana zuwa lugha lugawi kufuru yana zuwa shar'i misali inda fir'auna yake cewa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ba wai ana nufin ya kafirta annabi Musa ba ba ba ya ce wa annabi Musa kai kana cikin kafirin a'a kai Musa baka cikin masu godiya kana kankani ka girma ka ci ka sha gumi ma ka tufafi ma kawai kaman dan sarki shine yau yau kai girma za ka zuce wannan abu kai dinna baka cikin masu godiya min al-kafirina to anan al-kufru biddu shukr ne anan ba al-kufru biddu imani ba kamar da wasu ke fasarawa haka to shine yazo anan wa naqna'u laka muna tsaftantar da kai a gare ka shi ma na cewa kunu kunu kunu shine kaskantar da ke tawadu'i ne sanani wa naqla'u muna tubewa kamar yadda ake tube takalmi ko ruda wa natruku muna watsarwa man yakfuruka wanda ya tashi ce maka to wannan shine al-kufru bid imani haka ce wannan ya kafirce maka bai imani da kai ba za mu tube shi mu yi watsi da shi kamar yadda muke tube riga mu mu mu mu yaɗar da shi Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai ne muke wa bauta mafuli ne muqaddam yufidul hasr ba za mu bauta wa kowa ba sai kai kadai shine bambancin na'buduka da kuma iyyaka na'budu kenan idan kace na'buduka muna bauta maka ta yi bautawa mu bautawa wani a wani rinci amma kace iyyaka na'budu ba wani rinci da wani yanayi ko hali da za mu shiga mu bautawa waninka ka walaka nusalli dan kai ne muke yin sallah ko kace wa laka nusalli gun kai muke roko kai muke roko ya zama su as-sala na lugha kenan wa nasjudu wannan kuma atful khas ne ba'da da bayan ya ce na na abudu a cikin ibada sai ya kawo sallah cikin sallan ya kawo sujjada a ibadu ya ba wa sallah muhimmanci saboda girmanta a cikin sallah ya ba wa sujjada muhimmanci shine shi ya iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu asl khas ne ba'd al'am kowanne daga ciki wa ilayka nas'a zuwa gare ka ne muke gaggawan komawa muna shaukin haduwa da shi wa nahdudu kuma muke gaggawa wa nahdudu muke gaggawa narju a lokacin da muke gaggawa din muna tsammanin rahamataka rahmat rahmarka to haka ne kaga fi'il mudari guda biyu a jere tsakanin su bawo to fi'ili na biyu jumlar ta din hal ne na fa'ilin fi'ili na farko kamar inda Allah yake cewa ulaika allazina yad'una yabtaguna bai ce yad'una wa yabtaguna ba yad'una yabtaguna ma'ana suna roko a lokacin da suke roƙon suna bukata amma inda zai ce yad'una wa yabtaguna cikin wannan ma'ana ya tashi shi ne anan in ka duba irin wannan ne ya ce wa nahfidu sai ce narju bai ce wa nahfidu wa narju ba ya zama tawal jumlatu jumlatun fi'iliyya في محل نصب في محل نصب حال من فاعل نحفد في إرادتها حال نفائل نحفد فاعل نحفد كما دليل مستثنى وجوبا تقديره نحن ونشير إرادتها ونخاف عذابك الجدة muna tsoron azabarka na tabbas wanda tabbas ne akwai wannan azaba din inna azabaka bil kafirina a wani lafazi bil kufari lalle ne azabanka ga kafirai muta'alliqun ne bi mulhiq me rutan kafirai ne ba makama wannan shi ne fassaran qunuti wa du'a'u ba'da tasawwur da kuma addu'a bayan tafiya wannan wannan shi ma fadila ce asani tahiyya ta biyu addu'o'in da za ka yi wannan shi ma mustahabi ne wa taqdimu yadayhi fi hina yahwi bihi sujudi ala rukubatayhi yace da gabatar da hannayensa a yayin da zai sun sun kuyar da su a ga sujada gabatar da hannayensa din akan gwiwoyinsa ma'ana in zai je sujada hannayensa su riga sauka a kan gwiwoyinsa kafin gwiwoyinsa yin hakan su sahabi ne wa taqdimu rukbatayhi ala yadayhi inda qiyami sannan kuma gabatar da daga gwiwoyinsa akan daga hannayensa yayin da zai tashi wajen sujada ya gabatar da hannayensa wajen dagowa ya gabatar da gwiwoyinsa wannan kowanne mustahabi ne wa aqdul finsari wal binsari wal wusta da kuma kulla kulla yatsa wa karamar yatsa wannan shine finsar wannan karamar finsar binsar kuma na biye da shi wusta kuma wannan ma'ana zai zai haka kenan kulla min al-yadi yumna daga hannu ta dama ma da sababata wal ibhama yana miƙe da yatsarsa ta sababa da kuma babban yatsa yana miƙe da su min ha daga cikin yatsun nasa ɗin fitta shahudaini a cikin tahiyoyi guda biyu wa yuharriku sababa yatsunsa na nuni shine wanda yake bin musta kenan to zai dinga motsa shi wa ya'taqidu bil isharati bima yana kudurtawa a lokacin da yake motsa ko yake nuni da wannan yatsa annaha ita yatsar mitradatun shaytan tana ne kore ne yawan kore shaytan anan mitrada mitrada ala ma'ana ala wani abu ne wanda yake koran shefa kamar ko bulala haka shi ne mitsara da ke abin kora ya zama to ala ne saboda idan mubalaga ce dole ka cire wannan taɗin siya siyaga na mubalaga ba a sa masa ta shi ne wanda ibnu mada yake cewa wala tali farikatun fa'ula aslan wal mif'ala wal mif'ala kaza ta mif'alun wa ma talihi tarfarku min za fa shududu fihi yana magana akan wannan ne inda mubalaga ce za a cilo za a cilo ta da za ci annaha mitrad kamar ne ci annaha mitradatun ala ce ya tsarkadin kama yadda ita wata ala ko bulala ko wani abu da da shi kake amfani da abin don ka kori shaitan ne wannan shine mitradatun lishaytan wa yabsutu al-yusra amma hannunsa ta hagu zai shi da su gaba daya kawai su zauna akan shinyarsa da gwiwarsa wa wasu yadaini ala rukubataini fi ruku'i da kuma daura hannayensa akan gwiwoyinsa lokacin da yake rukuni musahabi inda zai sunkiya kamar yadda jiya muka bayyana bai daura hannayensa kan gwiwoyinsa ba rukuninsa ya yi ya samu farilla ya bar fadila wa waduhuma hadu wa udunaihi da kuma ajiye su daidai opposite ɗin kunnuwansa au kurbahuma ko kusa da su fi sujudi a lokacin da yake sujjada kenan lokacin da yake sujjada wa mujafatu rajuli fi sujudi baina rukbatayhi wa baina mirfaqayhi da kuma namiji nisan nisan nisanta tsakanin gwiwoyinsa da kuma gwiwoyin kafarsa da kuma gwiwoyin hannayensa ya rage tsakanin kar ya matse su duk ne haka a wannan wannan namiji kenan yayi balance yadda iska na shiga zai huta wajen baihi da kuma gefen jikinsa shi ma ya raba ya raba gwiwoyin hannayensa din da gefen dama da hagu na na jikinsa wa baina fakidai hakan tsakanin ciyoyinsa ma ya buɗa shi ya yi balansu wannan shi ne da suka gani ɗan izala da suka gani a hadisi sai suka zaci cewa ana so ne mutum ya abin nan bankaɗe bankaɗe gaba da wuluwi a cikin addini ba haka ake yi dan haka ne zuwa masallacin nan mu din nan zai dauke mu sau kowa ya banka dai gaba daya eh sahu nawa zai bai wuce ai sahu didi bai saboda daga nan zuwa nan bai wuce mutum da ba in ya banka dai daga can zuwa can ma haka tsakanin ba abu sahu biyu ne da masallacin nan gaba wannan guduwi ne a addini da kuma rashin karatu a gun malami wannan shi ya janyo musu haka to shi ne balansis ake so ka yi ka saki tsakanin ciyoyi ka hannayenka kada su haɗu da su za kai kanta za ka ji nomi wannan shi ne kawai abin da yake nufi kuma ana nufin namiji ne banda banda mata banda mata wa takbiru inda shuru'i fi af'ali salati da yin kabbara yayin shiga cikin ayyukan sallah gaba daya illa fi takbiratul qiyami min sunnatayn banda kabbaran da ake yayin tashi daga rakoyi guda biyu fa innahu yukabbiruha ba ba'da ma yastawi qa'iman wannan kabbaran bayan ya tsaya cibbe daga raka'a biyu sai ce Allahu akbar saboda tashi daga raka'a biyu din yayi kama da faro sabuwar sallah kamar da dazu muke magana shine sirrin da yasa kake yin tahiyya in kai sallah azhar in kai raka guda biyun nan kamar ka ƙara farrajin sallan ne sai ka ce assalamu alaika dan a maka a furuba da ya samu shiga kafin ka yi raje kamar wannan ne to saboda haka ne kabbaran sai ka miƙe cik za ka ce Allahu akbar saboda wannan kabbaran ta tashi ta yi kama da kabbarar harama da ka fara yin ta a farkon sallah kamar kabbarar harama kabbara ce ta rabi na farko na sallah da wannan kabbara kuma kabbara ce ta rabi na biyu na wannan sallah saboda haka a lura da wannan sosai sai an miƙe ake faɗan wannan watawarruku fil julusaini da kuma tawarruki shine ka zauna haka a haɗe a tsakanin abin nan zama tsakanin zama zama guda biyu da ake watawarruku fil julusaini zama na farko da kuma zama na biyu shine abin nan cinyarsa kasan cinya shi ake cewa warak kasan cinya to kasan cinyan kwadin na hagu ka ajiye shi a kasa sannan ka cire hannaye kafafuwanka a gefe guda a ɗaya gefen kafafuwanka su fita a ɗaya gefen wannan shi ne ake ce mishi tawarruki irin dai zaman da yanzu in muna sallah muna yi a zama a tsakanin zama guda biyu irin wannan zaman shi ne التورك كنا من الورك هذا ورك شيني كسر شينا وبين السجدتين هكذا تكان سجود سجود سجود أبو العدي إن كي سجدة إن ذاك كوما كزونا كاسم كي وصل سجدة فإلم من زمن شيني ذاته وهو شيني شي أن يفدي بوركه الأيسر شيني إلى الأرض يا يا يا جويا kasan cinyarsa ta hagu zuwa ƙasa wa yukhrija rijlaihi jami'an min janibil aymani ya fitar da kafafuwansa gaba daya ta bangaren dama shine abin da ake ce ma tawarruku wa yansi ba qadamahu yumna sai ya kafa kafarsa ta ta dama ta kasance a tsaye wa batin izhamil yumna ila al-ardi cikin babbar yatsinsa ta kafarsa ta dama din ta danne kasa ta taba kasa haka wa yasmi yusra sai ya makalar da ya makale ya lankwasa kafarsa ta hagu wa ya dau kafai ala fakhidai sai ya daura a tafukan hannayensa akan cinyoyinsa guda biyu wannan shine sifa ta ta at-tawarruq shine irin zaman da dai yanzu muke yi tsakanin sujada da sujada ko tsakanin zama biyu ko lokacin da muke tafiya wata ya munu bi salamin mafruɗe da kullum musallin da juya sallamar da sallamar da ta kasance farilla da sallama ta fita a sallar taslimatu ta halilu ga duk mai sallah wa huwa wannan juyawan juyawa daman shi ne an yi shira bi ra'asihi qubala tawajjihi da kansa yayi nuni gaban kansa waytaya waytaya manu aw waytaya mana biha qalilan sai yayi dama da ita kuma kadan kawai dama da kan nashi kadan bi haisu tayadda tura safhat wajhihi za a ga safha gefen gefen fuskarsa ɗaya gefen fuskarsa ɗin in ya juya zana za a gan shi wan nazaru ila mawdi'i sujudi haka nan daga cikin musahabai ganin inda za ka yi sujjada sai qiyami a yayin da yake tsaye wannan ma musahabi ne kana tsaye ka dinga kallon inda in kai sujjada za ka ɗaura goshinka wannan yana taimakawa wajen nutsuwa wa mubasharatul ardi أو ما تنبته بالوجه والكفين دافا كسا ko abin da kasar take tsira mana ko da ba kasan ba ne kawai sai abin da yake kan kasan dafa wannan abin abin da kasar take tsirarwa dafawa birwaji ko da kan ciyawa ne kake sannan ko akan dutse ana nufin kawai dafa gun birwaji ومباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين da kuma da fuska da kuma tafukan hannu wal mashu ila salati sannan kuma tafiya a kafa haka ce al mashu tafiyar kafa shi ake cewa mashu da kafarka ka je gun sallah bi waqari da nutsuwa nutsuwan gabobi nutsuwan gabobi wa sakinatin da kuma nutsuwar zuci lokacin da zaka je sallah gaɓoɓinka a nutse sannan zuciyarka hai a nutse ka yi shirin yin sallah mai kyau wacce akwai nutsuwa daga ciki wa tarku tasmiyati fil faridati da barin bismillah cikin sallar farilla ɗaya daga cikin mas'alolin da shi maulana shi ibrahim na ya tattauna da su ya rajjaha cewa za a iya yin bismillah hatta a sallar farilla za a iya yin wannan kamar yadda na ga an tsanyi sallake ba? na? watidal ba? na'am watidalu sufufi da kuma daidaita sahu wannan ma mustahabi ne wa tarku tasmiyati fil faridati da barin bismillah a farilla wanda matsala ce wanda an yi sabani sosai akai ibn al-arabi yana ganin cewa inda bismillah da take farkon suratul fatiha aya ce a suratul fatiha yace da ba za yi sabani a kanta ba na gamsu da wannan dalilin sosai yace akwai wata aya ce a cikin qur'ani wacce aka yi sabani tana cikin qur'ani ko babu ita ko a wata wata aya ce a wata sura ana sabani cewa wannan aya shin tana suran nan ko ba ta sura ba a sabani akan qur'ani yace inda bismillah nan da take farkon fatiyan nan da ta sauka tare da fatiya aya ce da ba za a yi sabani a kanta ba in kuwa ba aya ba ce a suratul fatiha shi ma'aiki cewa ya yi a karanta suratul fatiha kare kenan ba da ita za ba za a karanta ta ba ce ma dama ba aya ba ce a suratul fatiha ka duba a hakamul qur'an akan fidda shi a ibn al-arabi ka asiri ne mai kare malikiya karfi da ya ce fidda haka amma wannan dalilin na su kake shi kuma hadisin karanta bismillah musarifi ne wannan gaskiya ne ibn saba ya faɗa wadanda suka yi iktisari sun tabbatar da wannan hadisi musarifi haka shi hadisin musarifi shine hadisi da dukkan su dinga saba wa juna a kasa tarjihi a kasa tafiyin tsakanin saboda haka ni gaskiyar lamari na shi rajjaha rashin karanta bismillah a san ba ta fadiya sannan sanin kowa ne na filfili na filfili daban suke da farilla ana cewa yutasamahu fil nawafili ma la yutasamahu fil fara'id abu yawa a nafila za a iya cewa kawai ka je kai amma in a farilla ne za ce ba a yadda ba domin haka ne ake nafila akan dabba akan taguwa ai amma idan sallar farilla za ka yi za ka sauko saboda haka ba iskali ka karanta bismillah na shi amma a fatiha din gaskiya akwai abin dubawa akwai muhallin nazar sosai sosai الإمام الدرسي كنتم تمالك لين لتاف أقرب المسالك دكما شرح أقرب المسالك وانده شهر الشرف الصغير to shi ma ya tafi tare da maulana shi ibrahim ya cewa yana cin karanta bismin da asallar farilla ya ce ya fi mutuwa da gare shi dalilin da ya bayar ya ce al-khuruju min al-khilafi fita daga cikin wannan sabani yanzu misali idan baka karanta bismillah ba a sallah ta farilla kuma an ce karanta fatiha farilla idan ta zo ta kasance bismillah tana cikin fatiha ba kaga baka karanta fatiha cikakke ba sai amma ka karanta bismillah kai ka fita cikin sabani wanda zai ce a karanta ta wanda zai ce kara karanta duk zai inganta sallar ka amma idan baka karanta ta baka karanta ta ba shafiyawa da hanabila wanda suka ce tana cikin suratul fatiha na za ta za su sallar ka ta baci da kai abin da kowa zai ce sallar ka ta karbu da kuma da kai abin da wasu ce ta karbu ce ta karbu ne ne wannan shi ne wajihin maulana shi ibrahim ya su amma dalilin ibn arabi abin dubawa ne sosai ba wata aya da aka yi sabani a kanta tana cikin qur'ani ko ba ta cikin qur'ani wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam amma su malikiya ba sa safani akan cewa za ka iya karantawa a nasir kiri ba sa safani akan wannan kwata kwata wa zikru ba'da salami min as-salati da kuma ambaton Allah bayan an yi sallama daga sallah bil azkaril waridati da azkaru waɗanda suka zo a riwaya mahaifi yayin salatu salam yana yin su bayan sallah ta qira'ati ayatul kursi kaman karanta ayatul kursi wanda imamu ahmad ya rawaito shi da ibn hibban wanda hadisin yana cewa yana cewa man qara'a ayatul kursi a wata riwaya wa kul huwallahu ahad لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت بعد الذي هنا شجاع الجنة سيموت وعكوي كرنت آيات الكرسي لقل هو الله باين صلى تفرنا بعد الذي هنا شجاع الجنة سيموت وعكوي حديث من صحيح إمام أحمد يا رويته ابن هبان يا رويته هكذا والتصديق ثلاثة وثلاثين هكذا التصديق ثلاثين أخو سبحان الله والتحميد كما الحمد لله ثلاثا وثلاثين فيما والتكبير الله أكبر ثلاثا وثلاثين فيما وختم المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كاسا متشفئين دا ترى سيكا شكي يزمو دريد ونن ونن يازو أحاديث سنانا kusan kawatirai suna nan sannan sauran addu'o'in da ake yi shi ma jajibi ne saboda ya zo a hadisi tun masali na shi iti ma'aiki ya bisa zafi sulam ya ce da matar da ta tambaye shi azkarun da za ta yi bayan sallah da ya ce mata yi subhanallah goma a riwaya wannan riwaya subhanallah goma alhamdulillah goma wallahu akbar goma ya ce wannan idan kika gama wannan kuma sai ce mata sun salima shi kiro ki Allah duk abin da kike ba hadisi ne sai abin da yasa ya bata goma goma saboda mata suna da yawan guzuri wataƙila ta daura girki akan wuta in ta yi talatin da uku kunna abinci zai kone ko wani yaro ya doshi inda mulki yake ko zai je ya yi barna shi ma yake yana mura'ati a hawa na al'umma shi ne sai ta yi goma goma amma sai goma goma ta roƙi Allah duk abin da take kaga ma din yana da lafazi na umumi to saboda haka jahilci ne kore addu'a a bayan sallah kaya jahal murakkab kaya jahilci sosai a harkar izana ba ilimi ya ce saboda haka wai suna nan suna nan da yawa wani abu ma da zaka duba wai shin ba mun karanta ba mun karanta cewa sallah din ai tana karewa a sallama ne ai idan ka ji assalamu alaikum ba sallah ya kare ba to idan ibada ta kare ba za ka yi ibada na kaga dama ba daga baya eh addu'o'in da za ka yi ai wata ibada ce wanda kaga dama ka fara yi kuma eh ai wannan mawazihi ne ai ko ba hadisi ba komai mana sallah ba ta kare ba yanzu bayan na yi sallama ba zan dau qur'anin karanta ba eh sai a ce dan me zan dau qur'anin karanta bayan bayan na yi sallama za hana ni in kuma ba za hana ni karatun qur'ani ko wata ibada bayan sallah ba dan me za hana ni addu'a eh wannan kadai ya wadatar ba aya ba hadisi ai alali ga hadisai mutawatirai kusa yana jin maulana shi sharif ya yi wata risala ya yi wani littafi ya kawo hadisi kusan ɗari wanda suke magana a yi addu'a bayan bayan sallah saboda haka an gina fatawar ne akan jahili ba inda za ta fi fasulun yukrahu du'a'u ba'da takbiratul ihrami